بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سافير رانر الحميس 11 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Maris na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine majalisi na 23 cikin jirangiyar majalis na watan Ramadana na wannan shekara ta 1445 daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a nigeria makarantar mala albani zariya allah ya gafarta masa muna tattaunawa daga littafin akhda'un wa mafahim fi share ramadana yajibu an tusahhah wanda malam abu ammar ba musa allah ya saka mai da alkhairi ya rubuta muna cikin mas'ala ta 29 wadda ita ce bayani game da menene hukuncin mutumin da ya dauki azumi a garuruwa ya yi azumin ramadana a garuruwa guda biyu mabambanta waɗanda kuma a ganin watansu ko lissafin azuminsu ya bambanta ya da azumi a wani gari ya kuma yi sallah a wani gari inda muka ji cewa wannan yana da sura guda hudu sura ta farko shine ya zama mutum ya lissafa tsakanin azumin da ya fara a ƙasa ta ɗaya da azumin da ya gama sallah ta riske shi a ƙasa ta biyu da ya lissafa sai ga ya samu azumi 29 wannan ba shi da iskali insha Allah sai ya salla ko da sallar da aka yi tare da shi a garin a gari na biyu ba ta yi daidai da sallar gari na farko da ya bari ba da kuma idan ya lissafa ya zama azumin shi 30 nan ma zai sha ruwa tare da garin da ya riska ko da kuwa sallar da aka yi tare da shi a gari na biyu da ya je bata dace da sallar gari na farko da ya bari ba wato a daidai waɗannan halayen guda biyu zai lazimci yin sallah tare da mutanen garin da yake ko da ganin watansu ya saba da mutanen garin da ya baro ita ce ka'idar ko da ganin watan ya saba da mutanen garin da ya baro bari mu faɗa mana wata sura wadda ita ce za ta baka asalin kiyasan abu idan idan idan idan ka yi kaɗau azumi a wani gari sai ka hau mota ka kama hanyar zuwa wani gari ko jirgi in ka tashi yin buɗe baki da ganin da faɗuwa na wani gari za ka yi buɗe baki garin da ka je yau inda ba wanda yake da haufi akan wannan ko to ita ce ka'ida yau ta yi a inda ka bari yanzu mutum ya taho daga yobe ko borno suna shan ruwa tsakaninmu da su wajen minti sha biyar to ba za ka ce kai tun da yanzu ka yi su zariya ko kaduna kai ba ruwanka shi da minti goma kawai za ka sha ruwa a garin ku yanzu an sha ruwa kaga ba wanda zai fara wannan tunanin to ita ce ka'ida kawai ba wanda zai fara wannan tunanin ya ce shi da garinsu yanzu ya sa an sha ruwa ko kuma ka ga ka ga an kira sallah a harami gashi nan da wajen la'asar anan ko karfe hudu da rabi ta mutanen sai kawai kaga ana shan ruwa a harami sai ka ce to tunda yan maka sun sha bari kawai ma mu sha a rana ta faɗi dama maka shine ƙarshen sallah kaga ba wanda zai wannan tunanin to ita ce ka'ida malam yace a salisa ka'ida ta uku alhalu salisa an yakuna majmu'u siyamihi 28 yawman inda za a samu iskali da sarkakkiya mutun ya zama ya lissafa azumin shi sai ya samu azumin sa guda 28 ya'ani أنه حسب الأيام التي سامها في بداية شهر رمضان في بلده مع الأيام التي سامها في بلد العيد wato ya lissafa kwanakin azumin da ya tsakanin garin da ya dauki azumi garinsu da garin da ya sha ruwa garin da ya je sai ya tarar cewa fa kana al majmu'u 28 yawman fil baladai sai zama azumin shi ya tashi guda 28 da 8 fa yuftiru ma'an nasi yawmal 'idi don haka duk da haka dai zai sha ruwa tare da mutane ranar sallah wai jibu alaihi qaba a yawmin ba'da zalik sai sha ruwa ya rama guda ɗaya bayan haka wala yasumu yawmal eid ba zai azumi ranar sallah ba da anna siyamahu muharramun domin azumin ranar sallah haramun ne wala yujzi'u ijma'an kuma ko mutun yayi kamar bai yi bane da mutumin da ya samu kanshi a wannan yanayin da mutanen da suka kuskure ganin wata ranan farkon ramadana ta kubuce musu basu ga wata ba basu ji labari ba suka sha ruwa a ramadana kaga ran da aka ce an ga watan sallah kwana 28 dole za su sha ruwa daga baya sai su rama da mutumin da ake bin shi bashin azumi guda ɗaya ko guda biyu ba zai ce to shi bari ya ci gaba da yi ba ranar sallah wato babu wanda yake da ‘yancin yin azumi ranar sallah bi halin ko cikon ramadana ko kuskuren lissafi ko ramuwa ko nafila ba a yin azumi ranar idi kowa so ake sharuwa so da sai sharuwa sai ya rama wannan magana tana cikin tafin majmu'u sharhul muhazzab na limamu an-nawawi da al-insaf da makamantansu ودليل ذلك إنا دليل wannan ra'ayi قول الوليد بن عتبة سمنا رمضان في عهد علي على غير رؤيا yace mun yi azumi a zamanin sayyidina ali ala ghairi ru'ya ba tare da mun ga wata ba wato basu ga wata ba saboda sai suka tsallake rana sai zama daga baya suka samu labarin an ga wata kamar yadda muka surata mana yau an tashi talata da azumi misali wasu garuruwa sun ga wata sun fara azumi kai kuma kana wani gari sai baku gani ba kuma ba irin yanzu bane da ake labari yake saurin zuwa wani lokaci labari a wancan lokacin sai yayi kwana uku mako guda kafin ya iso saboda kaga za su ci gaba da lissafin to mu yanzu a wurin mu yau 30 ga watan sha'bana yayin da kuma wani gari wanda tafiyar wuni guda ko rabin wuni su kuma yau ɗaya ga watan ramadana a wurin su a irin da misali tsakanin Zaria da Kano ko biki ne za a yi sai an tashi wani daga nan ya ji ya faɗa kuma ma da wayan mu san haka aiki ko sai an hau mota an je karaye an faɗa wayan uwanku cewa to wance fa ta samu miji an sa mata rana babu yadda za su labari in ba haka ba in wani ne ya rasu ma sai an gama jana'iza bayan kwana uku sana a tashi wani a ce je faɗi babu wata hanya babu tarho babu waya babu komai to kaga irin haka zai yiwu a nan zariya a ga wata a fara azumi muna lissafi yau ɗaya ga watan ramadan su kuma wasu suna wani gari suna lissafi talatin ga watan sha'ban to irin haka ne ya faru da sayyidina ali suna kasar kufa da haka daga baya da suka samu labarin cewa ai an ga wata sai ya zama ran da aka ga watan shawwal su yanzu suna da azumi 28 wadancan kuma da basu samu matsala ba sa da tara da haka sai suka sha ruwa yace falan ma kana yawmul fitri a amarana ru'ayatan samaniya ta na yawman sai muka azumi 28 falan ma kana yawmul fitri da ranar sallah ta yi muka yi sallah aka yi duk abin da za a yi sai na da a cikin hudubarsa sai yake faɗa yana yace musu amara na an naqdiya yawman da yabo sai cikin hudubarsa ta idi ne ma yi wannan jawabin cewa ya jama'a duk wanda ya san cewa azumin shi irin namu yayi wanda muka samu tangardan lissafi a farkon sa to sai ya rama guda daya a bayan sallah wannan yana cikin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi da littafin musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdul zakir sanani kuma shekul islam ibn timiya yayi hujja da wannan asarin a bisa wannan wannan takhrijin irin wannan bayanin a cikin mujalladi na 25 na majmu'ul fatawa tashi saboda wannan shine abinda mutum zai yi a irin wannan yanayi وقد أجمع العلماء على أن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما kuma dama ijma'in malamai ne cewa wata kwana 29 ne ko 30 wadhalika li hadith ibn umara qala sallallahu radiyallahu anhu ma qala annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin dake cikin bukhari da muslim na abdullahi dan umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa asharu hakaza wa hakaza wa hakaza nabi ya ce wata haka ne da haka ne da haka ya'ani 30 yayi haka goma goma goma da hannun shi kuma kala sannan ya sake cewa hakaza wa hakaza wa hakaza sai ya kale ya da daya 29 kenan yani 29 yaqulu marratan 30 wa marratan 29 yace wata rana wata ya kwana 29 wata rana ya kwana 30 bukhari da muslim suka rawaito wannan kabe da muka ambata hadha yadullu ala anna shahra la yanqusu an 29 yawman wannan yana nuni zuwa ga cewa wata a musulunci baya gaza kwana 29 wala yazidu ala salasina ba kuma ya wuce talatin lissafin kalandar musulunci haka yake ko da yaushe alhalu rabi'a yanayi na hudu in kana majmu' majmu'u siyamihi fil baladaini akthara min 30 yawman akasin wancan wancan kaga akalla min 29 wannan kuma akthara min 30 mutun ya lissafa azumin sa tsakanin inda ya dauko da garin da ya riska sai ya tarar cewa yanzu azumin shi ya wuce haka yakan faru ne idan garin da ka fada azumi sun riga dauka kuma garin da ka zo sun jinkirin ganin wata na ƙarshen watan haida yau can an riga su ka taho da goma su suna da watakila tara sannan kuma da aka yi ashirin da tara sai ya zama su suna da ashirin da takwas kenan ko kana da tara ko kuma sai ba su ga wata ba kaga ka ɗau na talatin sun ɗauki na ashirin da tara sai kuma ba su ga wata ba sun ɗau na talatin kai kuma ka ɗauki talatin da ɗaya yawanci da mutane sukan samu haka da 'yan umara da masu zuwa tafiye-tafiye sukan samu irin wannan matsalar kamar yadda ambata da tun da babu communication irin wannan na katta kwana abin ya fi sarƙaƙiya amma yanzu abu ne mai sauƙi mutum ya fahimci ya abubuwan suke faƙaɗi salafa alul ilmi fi zalika to anan sai malamai suke saɓani shin za ka ɗauki azumin talatin da ɗaya ka wuce hal ya sumu ma'ahumul yau maza'i da amla za ka wuce talatin da ɗaya ko ba za ka wuce ba wasahihu wujubu siyami wa adamul fitri malam yace magana mafi inganci shine haka nan zaka yi azumi 31 ba za ka sha ruwa ba haka zaka hakura walau da an 30 yawman ko ya wuce kwana 30 hatta yu'lina al-idu fi zalika al-balad har ayi ilanin ranar sallah a ce to ga ranar sallah a wannan garin waqad nassa shafi'iyyatu annahu yajibu an yasuma ma'ahu walau da ala 30 yawman malaman shafi'iyya sun faɗi ƙarar cewa zai ainihin wato yi azumi 31 ya wuce 30 kamar yadda ko da ya wuce 30 da itibari ikhtilafil matsali saboda lura da bambancin mafitar wato abin nan mafitar rana wale hadisi kuraibin da kuma hadisin kuraib abin akin da ikhtilafil matsali shine bambancin lokuta tsakanin garuruwa a da ana tunanin abin haka yake shine wani gari su zama yau suna litinin wani gari kuma suna talata ko suna lahadi ya zama kuma zarceceniyar ya kai tsawon wuni yadda muke yanzu misali karfe tara saura na ranar alhamis wasu akushin akwai wani garin da yanzu suke karfe tara saura na safe na ranar juma'a ko karfe tara saura na safe ranar laraba to da wannan bambanci na 24 hours gaskiya babu amma akwai bambanci mai yawa da ya kusa haka ana iya samun yanzu waɗanda suna gaba da mu da awa goma sha biyu sha uku da makamantarsu ko suna baya da mu da haka ana iya samu sauraka ikhtilafin matsali ana samun shi amma ba da sura wannan kamila ba Zaka idan matsala'in ya bambanta babu mamaki da lissafi ya bambanta. Sannan abinda ake nufi da wannan shine zai iya yiwa wani gari su shiga wani wata, wani gari ba su shiga. Kuma yana yiwa ɗin. Saboda daidai lokacin da ake halitta wata kamar da suke cewa, sanda ake haifan sabon wata, wani gari rana ta riga ta fada a wurinsu haddare ya yi to ko an haife shi ba za su gan shi ba kuma lissafin waɗanda ke bayansu wajen faɗin rana bai lazimce su ba alal misali ko da mu da saudiya kaga saudiya ranarsu tana faɗuwa da awa biyu kafa ranar mu ta faɗu to idan san da ranar nan ta faɗi a wurinsu ya zama na a kimiyyance a kimiyyance ba a haifi watan ba sannan a basariyance ba a gan shi ba sai bayan awa ɗaya da rabi misali ko da wani abu makamanci haka sai aka haife shi sai rana ta faɗi a wani gari irin namu ko irin wanda suke gaba da mu su kuma sai suka gan shi to yanzu ko da sun yi ilanin cewa sun ga wata abu malaman fiƙi ganin watan su bai lazimci waɗancan ba bai lazimci waɗancan waɗanda rana ba ta faɗi watan bai itila'i a wurinsu ba wannan lokacin kamar yadda idan husufi ya auku a wani gari to waɗanda ya auku a garinsu su ne suke da ibada ta musabancin sallah wanda bai auku a garinsu ba za su ce yanzu tunda ana husufi a gari kaza bari mu tashi mai sallah ba kutun da mun ji labarin za a yi husufi a gari kaza bari mu jira da zarar lokacin yayi mai sallah bai lazumce su ba haka dai haka dai haka dai kamar yadda misali idan a a a nan an yi ruwa wanda ya hana fitowa sallah mun samu uzurin yin jami'i ko ga wanda bai samu fitowa ba ya samu uzurin yin sallar shi a gida to kai kana wata anguwa misali kana samun ko kana gwargwaje kuma ba a yi ruwa wajen ba amma kawai sai ka ji kiran sallah ala cewa salatu to yake cewa ma ala salu fi rihal kawai sai ka ce da kai yake kaga ba da kai yake ba saboda uzurin bai zo wajen ka ba Allah sa muna ganewa saboda haka ikhtilaful matsali akwai shi da wannan sigar wannan shi sa zaka ga Saudiya particularly ba sa itibari da ganin watan yammacin duniya domin lokacin da ake ganin wata a wajen su rana ta riga ta fada a wurinsu za kuma waccan asiya mai nisa ɗinnan su afghanistan su pakistan da makamantansu da kuma hadisin kuraib hadisin kuraibu shi ne mutumin da kuraib ɗalibai ibn abbas ne wanda ya taho daga ƙasar sham ya rauko azumi ya zo ya tarar da lissafi ba irin wanda yake a kai ba sai ba da magana akan cewa da kulle baladin ru'uyatuhum mas'ala ce sananne ya gana hadisi na cikin sayyid muslim saboda saboda waɗannan dalilan shafi'iyya suka ce to idan mutum ya zo wani gari sai tara azumin su ba irin lissafin nashi ba to yanzu zai lazumci lissafin inda ya zo ne inda ya zo nan zai lissafi lissafin ko da ko lissafin shi zai wuce a talatin sai zama kamar ya wurgar da ɗaya kenan ya wurgar da wanda yake can farko ko kuma ya yi ƙari a kan abin da ya kamata ya yi saboda maslahar haɗin kan musulmi ɗin mun gane ko? waƙala bin waƙala waƙar su ila shekhu bin baz an hadhihi almas'alati haisu qala sa'il an tambaya Allama Ibn Baz game da wannan mas'ala a inda mai tambaya yace masa hal min ana min sharqi Asiya yace Allah shi gafarta malam ni na fito ne daga gabashin Asiya shine wurin da muke ta fada din gabashin Asiya abin nan me yake ce mata Asian subcontinent inda na shaharul asharul hijri yata'akhkharu an al-mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah bi yawmin a can kasan mu Uh, watan ramada watan hijira yakan yi jinkiri ga ramadana da kwana ɗaya wasu usafiru ila baladi fi ramadan zan yi tafiya zuwa garinmu da watan ramadana din nan waƙad bada'atu sawma fil mamlaka na fara azumi a nan saudiya wa fi nihayati shari nakunu qad sumna wahidan wa 30 yawman na lissafa kamar da aka sanar ra'ayi sallah a garinmu da bambancin mu da makka to ƙarshe za a samu cewa ni na yi azumi ne 31 fama hukumu siyamina ya bambancin azumi ya hukuncin azuminmu wa kam yawman nasumu shin kwana nawa za mu yi azumin nan fa ajaba sai bin ba zai bada amsa rahimahullah yace idza sumtum fi saudiya aw ghayriha thumma sumtum baqiyat ash-shahri fi biladikum fa aftiru bi iftarihim idan kai wani bangare na azumi a saudiya ko ma a kowane gari ne sannan ka tafi garinku to in ka je ka sha ruwa da shan ruwan mutanen garinku walau za da zalika ala 30 yawman koda kuwa hakan zai sa azumin ka ya wuce 30 liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin maiki sallallahu alaihi wasallama as-sawmu yawma tasumuna wal fitr yawma taftiruna tuftiruna azumi shine ran da mutane suke shan ruwa shine ran da mutane suke shan ruwa ba ran da kai guda ɗaya zaka ware ka ce lissafin ka daban bane lakin illam tukmilu shahara 29 yawman bin ba zai ce idan azumin ku bai kai 29 baran da aka sha ruwa fa alaikum ikmalu zalika to ya wajaba akan ku ku cika daga baya lianna shahara la yanqusu an 29 kuma wata baya gazawa daga kwana 29 wasu ila sheikh ibn uthaymin rahimahullah shi ma uthaymin da aka musu tambaya Allah ya gafarta masa ma hukumu man sama fi baladin muslimin sun mantakar ila baladin akhara ina hukuncin wanda ya azumi a wani gari na musulmi sannan ya tashi ya tafi wani gari a fi baladin akhara ta akhara ahaluhu anil baladil awwal wanda mutanen gari na biyun azumin su yayi jinkiri daga na farkon wala zima min mutaba'atihim siyamu akthara akthar min 30 yawman wanda kuma in yace zai bi su su mutanen garin da yaje to azumin shi zai zama ya wuce 30 au ak aul aks ko kuma in yace zai bi su azumin shi zai gaza 29 amma su ma garin musulmi ne fa ajaba sai ba da amsa rahimahullahu yace idan taqala al-insanu min baladin islamiyyin ila baladin islamiyyin wa ta'akhkhara iftaru al-balad alladhi intaqala ilayhi mutun ya bar wani garin musulmi zuwa wani garin musulmi sai zama kuma inda yaje shan ruwa ranar sallah ta yi jinkiri fa innahu yabqa ma'ahum hatta yuftaru zai zauna tare da su har su sha ruwa da anna sawma yawma yasumun nasu azumi ana yi tare da mutane ne wal fitru yawma yuftirun nasu haka nan shan ruwa ma wal adha haka ranar babbar sallah yawma yudhhi nasu ana yi tare da mutane wa hadha wa in zada alaihi yawmun wannan haka zai yi koda kwana ɗaya ya karu au aksar kai koda fiye da kwana ɗaya ma fa huwa kama law safara ila baladin ta'akhkhara fihi ghurubu shams shi kamar mutum ne ya tafiya zuwa garin da rana take jinkirin faduwa fa innahu yabqa sa'iman hatta taghrub ta gurba zai ci gaba da azumi har sai ta fadi wa in zada alal yawmil mu'tadi sa'ataini aw thalasan aw akthar koda ku haka zai sa ya ƙara tsawon kwanaki tsawon awoyi na wuni da aka saba maimakon awa 12 sai zama wunin shi yanzu ya koma awa 14 ko 15 ko makamancin haka da annahu idan taqala ila al balad athani fa inna al hilala lam yurafi domin idan ya tashi je gari na biyu to ai ba a ga wata ba a wannan garin wa kad amara nabi sallallahu alaihi wasallama Allah nasuma wala nuftira illa li ru'yati kuma annabi ya ce kar mu azumi kan mu sha ruwa sai an ga wata fa qala sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati ku azumi da ganin wata ku sha ruwa da ganin wata to yanzu inda yaje ba a ga wata saboda zai jira sai an ga wata wannan ya cikin tafin ainihin wato abin da fatawa ta usaini wa amal aks malai ce aka san haka kuwa to kafin na akwai ta matsala idan mutum ya je garin da kuma ba na musulmi bane babu ya samu kanshi wani gari wanda ba na musulmi bane saboda ka bai da abokan iftar ko abokan saudin kaga duk ana ta fara nan cewa min baladin islamiyyin ila baladin islamiyyin to sai wani dalili yasa ka samu kanka a garin kafirai ko inda babu musulmai ya zama kai kadai ne zaka yi sallaka ko idinka to anan malamai sun yi maganganu kala biyu sune mashahuran maganganu ko dai ka lazimci abinda wannan yankin a wasu musulmai da ke wannan yankin wanda suke da agogo irin na wannan yankin wanda ranarsa take fitowa ta faɗi irin na mutanen yankin da ake misali kaje wata ƙasa ne a turai sai zama na wajen kafirai ne ziryan to ai za a samu wani gari ko wata ƙasa ta musulmai wanda suke kan control line ɗaya da waɗanda wanda suke da agogo iri to sai ka aiki da irin nasu yanzu kaga hukuncin ka kamar hukuncin alƙarya da take kusa da wani babban gari wasu kuma suka ce a sai ka aiki da abin da ke faruwa a makka inda ita ce cibiya addini yaushe aka sha ruwa a makka kawai ka sha ruwa kaga har yanzu ba za ka amfani da abin da ka baro a garinku ba ne za ka amfani da abin da yake ya dace da inda kake ko kuma inda tushen addini yake wallahu a'lam to sai ce wa amma al-aksu wa huwa an yantakila min baladin ta'akhkhara fi thubutu shari ila baladin taqaddama thubutu shari fi mutun ya tashi daga garin da jinkirin wata ya tabbata zuwa garin da aka riga ganin wata fa innahu yuftiru ma'ahu wato ya zama ran da za a za a yi sallah a garin da yaje azumin sa mai yuwa 28 su kuma sun yi da tara yace to zai sha ruwa tare da su wa yaqdi ma fatahu min ramadana sai ya rama guda ɗaya kenan na 29 shi in fatahu yawmun qaba yawman idan rana ɗaya ta kubuce mishi rama ɗaya wa in fatahu yawmani qaba yawmain rana biyu suka kubuce mishi rama rana biyu fa idza aftara li thamaniyati wa 20 yawman qaba yawmain idan ya sha ruwa ne ran da aka yi azumi shi nashi 28 to ranan sai ya rama guda biyu idan nasu ya cika kenan sai zarama guda biyu in kana sharu tamman fil baladaini idan wata ya cika a garuruwan guda biyu wa yawman wahidan in ya dina 28 yana iya kuma ya rama rana daya in kana naqisan idan ya zama su suna da 29 ne suka yi sallah fi fihima a garuruwan guda biyu au fi ahadihima ko a gari ɗaya wato kai ka samu 28 yau an yi sallah to su nawa suka yi suka yi sallah 30 ko to akwai ramo biyu a kanka idan duka garuruwan biyu 30 suka yi ko kuma ramo ɗaya a kanka idan a cikin garuruwan guda biyu akwai wanda azumin su ya 29 sai ka rama guda ɗaya wallahu alam to wannan dai shine a takeice zamu ga yadda aka kai aka kawo dai abinda ake so shine ya zama kayi azumi tare da jumhurin musulmi hakanan ka sha ruwa tare da su hakanan kayi layya tare da su wannan shine abin da yake daidai shine abin da ya dace da shari'a shine abin da ya dace da maganganun malamai a gangancin da wasu suke yi zama su kishan ruwa bayan musulmi sun sha cewa sai su sai sun gani cil da cil da haka musulmai su sha ruwa yau su suna azumi gobe suna azumi ma wasu ranar wasu ma sai irin rana ta uku wannan barna ce a cikin addinin musulunci ba daidai bane ko a ce an ga wata yau ana azumi ran da aka fara azumin nan naje wani kauye a nan gabashin Zaria wallahi na tare da kawai mutane suna sa ta shan hura abin su da rana ba abin da ya dame su a ta cin kasuwa ko bai kai kilomita 30 ba daga daga Zaria ba zuwa waje na tambayo na ce ku ba ku azumi ce ba mu ga wata ba musulmi da masallatansu da komai to duk suna nan a cikin ƙasa hausa ana yin hakan garuruwa da ƙauyuka da sauransu musamman yankunan arewa maso gabas ɗin nan da ni ban masan cewa anan kusa ma da ake ganin karatu ya kai koyina ma ana ana wannan iya shegen ba wallahi Allah ya kyauta to haka kuma zafin kai na ustazanci wanda mutum kawai ce shi ya riga ya ga wata shi ba ruwan shi wani ma zai iya yanka layyan shi ana arfa ana arfa a maka sai su zo su tawo su yan tsararu su sallar idi su yanka layya mai dan wayo sai kale layye shi sai gobe shine ba halal bane ce to ai kai aikin banza in dai haka idi to su layyar ka yankakkiya da haka dole sai ka kare lissafin ka jira musamman ita arafa ranar babbar sallah dole ta zama washe garin arfa sai dai in baka san ana arfa ba ka iya ka iya maintaining lissafin ka amma kana sanar cewa yau a makka ana arfa musulmi suna na hawan arfa sallah babba washe gari ce yawmul hajjil akbar ba za ka ce kai za ka ci gaba da riko da wani lissafi naka wanda ya saba wa duniyar musulunci gaba daya zama mutum ya kamata ya ji haraj a zuciyarsa cewa shine bai da shine bai da hujja ya kamata mutum ya ji haraj so da ka zama mu kiyaye wannan gangancin mu kiyaye shi kun da ji wannan maganganun ga dai maganganun dakkan malamai ne sun nawawi a wannan zamanin kuma su Uthaymin su bin Bas to in kai yanzu a dan magezanka kana ganin wai waɗannan ba karatu suke ba kai kai ne masanin addini to to me kai kenan kai a cikin kayan miya me kai kenan Allah ya kyauta wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi